أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Muna ashirin da tara ga watan shidda, watan Jumadal akhira, wata na shidda a cikin watanni na addinin Musulunci. Idan ka ɗauko Al-Muharram, Safar, Rabi'in Awwal, Rabi'in Nisani, Jumadal Ula, sai ga jumadal akhira wata na shidda a cikin watanni na addinin musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira ko mu ce ƙaura ta farin jikada fiyayye a cikin halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zawwa madina wanda ya da talata ɗaya ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah subhanahu wata'ala wanda sai ya so ake cikin ƙaddarawarsa da kuma gudanar da mulkinsa da yadda yake sarrafa bayansa yadda ya dama mahalicin kowa da komi ya sake mayar da mu wannan majalisi a daidai wannan lokaci a wannan rana wanda muke gabatar da darasi a cikin littafinmu mai albarka usul iman fi dau'il kitabi wa sunna na malaminmu doktor a sheik salih bin abdulaziz bin muhammad ali sheikh wannan darasi ne na tara insha Allah littafin da ke karantar da mu wato gyaran aƙida. Aƙida nan tamu ta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallama wato mu kyautata ta, mu inganta ta, mu gyara ta, mu rayu cikin ma'abuta tauhidi. Mu yi rayuwa ta barzakhiya cikin kabari iya kwanakin da Allah ya ƙaddara mu tashi nan alƙiyama. Allah ya sanya mu a cikin wato ma'abuta tauhidi wa'inda sun kaɗe ta Allah a cikin tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma wa sifat muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan wannan kalma ta mu ta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wata'ala ya jagorance mu cikin abin da za mu faɗa mu samu dacen littafin Allah alkur'ani mai girma mu samu dacen sunna ingantatta ƙarƙashin fahimta ta magabata salafin sal mazan jiya tun daga sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'in ƙarƙashin fahimtarsu tuntuban harshe Allah kai ne Allah Allah ka tsare mu ƙarancin ilimi abinda mu gane mana addini Allah subhanahu wata'ala ka gane da mu ‘yan uwa musulmi wannan darasi a cikin wannan littafi namu na usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na babban malaminmu Dr. Ashek Salihu bin Abdulaziz bin Muhammad Ali Sheikh. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji a cikinsa, wanda ya tabbata cikin littafin Allah da suna ingantatta cikin fahimta ta magabata. ‘Yan uwa musulmi, Allah ka sanya mana ikhlasi a cikin darasi da muke, Allah ka sa muna yi dan kai, yi da ba dan kai ba Allah ka tsare mu ya Allah. ‘Yan uwa musulmi waɗanda suke isar da sautinmu zuwa ga wannan al'umma, gidajen radiyo daban-daban da sauran wurare da ‘yan uwa suke aika wannan sauti namu, Allah ka sanya mu da su duka mu yi tarayya cikin ladan. ‘Yan uwa waɗanda suke zuba dukiyarsu a waɗansu gidan radiyo daban-daban da tele, Allah subhanahu wata'ala su ma ka sanya albarka a cikin dukiyarsu da tamu da sauran ‘yan uwa wanda suke taimakawa cikin makarantunmu da masallatanmu da wurarenmu na wa'azzuka Allah subhanahu wata'ala ka yi ma dukiyarmu albarka. ka ba mu dukiyar da za mu taimaki addininka mu taimaki al'umma dukiyar da bata da alkhairi Allah ka tsare mu da ita yan uwa musulmi yaran mu yan mata waɗanda ba su majan aure Allah ka aurar da su zawarawa mu Allah ka aurar da su mu da muke da auren Allah ka zaunar da mu lafiya ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa iyaye da kakan da yan kakanni Allah ka yi musu rahama malaman mu Allah ka yi musu rahama malaman malaman mu Allah ka yi musu rahama Allah ka haɗa mu da mu da su cikin jannati da firdaus ya Allah ƙasa da gari Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ƙasar mu Nijar ka zamanar da mu lafiya dukkan wata fitina mun san ta ko san ta bai Allah ka tsare mu ya Allah ya Allah subhanahu wata'ala masu fitina a cikin ƙasa da gari idan masu ruwa ne Allah ka shirya da su idan ba su ruwa ya Allah subhanahu wata'ala in ba masu ruwa bane Allah ka raba mu da su Allah ka zamanar da ƙasar mu da garin mu lafiya Allah subhanahu wata'ala ka taimaki addininka ka tsare mu ka tsare mana imaninmu ka tsare mana ka tsare mu ka tsare mana tauhidinmu ya Allah ka tabbatar da mu akan ma'abuta tauhidi ‘yan uwa musulmi darasi ɗaya bayan ɗaya da ya gabata mun yi darasi takwas, yau muna neman jagorancin Allah subhanahu wata'ala za mu tashi a bisa kan darasinmu na tara. Darasinmu na tara. Ba da bismillahir rahmanir rahim al-maɗilabu thalith bayan أنه محور الخصومة بين الرسل وأممهم wannan babi a cikin shi ne muke ciki abin nema na uku da bayanin mahimmancin shin tauhidi wato uluhiyya da kuma irin tattaunawar da ake samu kace na ce mahawara tattaunawa tsakanin manzanni da al'ummomin da Allah ya aiko manzannin zuwa ga wannan al'ummomin. Muna cikin shi ne lokaci muka tseda a darasinmu na takwas, yau za mu tashi akan darasi na tara, shi yasa zama yi ɗan baya kaɗan domin masu binmu a cikin wani darasin su ƙara fahimtar malam. akan abin da yake karanta su da mu akan wannan littafi wanda yake tabbatar da mu akan aqida ingantatta ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yace al madalibu salis abin nema na uku bayanu shine akwai bayani wanda zai zo akan wato tauhidul uluhiyya annahu mihwar khusumati baina rusuli wa umamihim tattaunawa da ake samu cewa shi tattaunawa da ake samu da kace na ce tsakanin manzanni da al'ummominsu Taƙaddama mala ya ce ya gabata a baya, ana tauhidal ibada, lalle ita tauhidal ibada ita ce wato tauhidul uluhiyya. In an ce maka tauhidul ibada ana nihin tauhidul uluhiyya. Lalle tauhidul ibada huwa miftahu da'awatur rusul jami'uhum ita ce mabuɗi ko ɗan kile na kiran manzanni da suke yi ga baki ɗayansu, ita tauhidul wato ibada, ita tauhidul uluhiyya, ita ce mabuɗi na da'awar manzanni ga baki ɗayansu da suke kira al'ummominsu zuwa gare su. Famamin rasulin, malaci babu daga wani manzo, ba asahullahu wanda Allah ya turo shi, ka gane, illa wa kana awwalu ma yad'u qaumuhu ilaihi huwa tauhidullah sai ya kasance farkon shi abin da wannan manzan zai kira mutanen shi zuwa gare shi shine wato kaɗai ta Allah shine tauhidul uluhiyya ka gane haka ɗan uwa babu wani manzo da Allah ya turo tun daga farkon manzo a ban ƙasa annabi Nuhu alaihi salatu wasalam har ya zuwa annabinmu na ƙarshe sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu tsira da amincin tabbata a gare shi to face farkon abin da zai kira mutanen shi in ya zo huwa tauhidullah shine kaɗai ta Allah kaɗai ta Allah huwa tauhidullah bi af'alil ibadi Miye tauhidul uluhiyya shine kaɗe ta Allah da ayyukan bayi. To duk manzon da Allah yakan turo shi, yakan turo shi ya zuwa tauhidul su kaɗe ta Allah a cikin tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma wa sifat. To horkon abin da shi manzon zai kira mutanen shi idan ya zo shine kaɗe ta Allah. waliza mala yace da wannan ne kanatul khusumati bainal anbiya wa aqwamihim fi zalika da wannan ne akan samu kace nace tattaunawa a rinka faɗi a samu husuma tsakanin annabawan da mutanensu a cikin sha'anin tauhidil wato uluhiyya ka lura a baya Malam ya maka bayani, su kahurai ko mushirikai sun imani da tauhidin rububiya, wala in sa'alta man khalaqa samawati wal ard la yaqulun Allah in ka tambaye su waye halici sama da ƙasa zaka ce maka Allah sun yarda to amma in ka ce a zo fa abotawa Allah shi a ɗai a bar bautar dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba Allah kaɗai za a bauta ma, to a nan ne ake samun kace na ce, a nan ne ake samun mihiwar, tattauna, war husuma da kuma kace na ce tsakanin manzanin da al'ummarsu. To sai Malam ya ce, walida da wannan ne kanatar husuma, husuma takan kasance tattaunawa kace na ce bainal amri tsakanin annaba wa mihi da mutanen su bi zalika a cikin wannan. Fal'ambiya su annabawa yad'unahum ila tauhidillah suna kiran mutanensu ya zuwa ta Allah wa ikhlasul ibada da yin ibada tsantsa don Allah da yin ibada tsantsa don Allah da tsarkake Allah daga wani abin bauta wa ikhlasul ibadati lahu da tsarkake ibada a gare shi shi Allah shi kaɗai kada ku haɗa shi da wani qul huwallahu ahad Allahu samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد to su annabawa abin da suke kiran mutanensu zuwa kaɗai ta Allah da yin ibada tsantsa don Allah don uwa musulmi kakkai botar Allah don wani kakkai botar Allah don neman suna kakkai botar Allah don neman matsayi ka tsarkake kuma Allah a dukan ibadaka Allah, wa zaka roƙa Allah, wa zai baka lahiya Allah, wa zai baka matsayi kaza Allah, wa zai kare ka Allah, to su annabawa suna kiran mutanensu zuwa ga kaɗaita Allah da ikhlasi a cikin ibada don Allah. Wal aqwam to sai dai su kuma mutanen mushirikan ko kafiran yasirruna alal biqa'i ala shirki sai su doge su nanace su dake su tsaya a nan su wanzu ala shirki a bisa shirka wa ibadatul ausan da kuma botar gumakuna kahuran sai su doge akan botar su nanace ya siruna su dake ko kace su nanace ko su tabbatu alal biqa absa wanzuwa alal shirki absa shirka absa hada Allah da wani a cikin bota wa ibadatul awsan da kuma botar gumakuna illa man hadahu Allahu minhu sai dai wanda Allah ya shirye su da shi daga cikin su an samu waɗanda da annabawan suka zo musu suna kiransu zuwa ga kaɗaita Allah da tsarkake ibada don shi Allah an samu wanda Allah ya shirye su da su sun karɓa ma manzannin kiran da suka zo musu da shi na tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya an samu wannan illa man hadahu Allahu minhu sai dai wanda Allah ya shirye su da su Ƙala Allah ta'ala an ƙaumi Nuhi, ai Allah ya faɗa a cikin sha'anin mutanen annabi Nuhu, ai Allah ya aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanensa, inna arsalna Nuhan ila ƙaumihi, an andir ƙaumak, min ƙabli an yi atiyahum azabun alim, ƙala ya ƙaum, inni lakum nadirun mubin. haka Allah ce, mu mun aiko annabi Nuhu, alaihi salatu wassalam, zuwa ga mutanensa, domin mi, domin ya yi galgadi zuwa gare su. Ya yi galgadi ya zuwa ga mutanensa mai ƙabli an yi a azabun alim, kahin azaba mulima mai raɗaɗi ta zo musu. Da ya zo ya ce, ƙware ya ƙawam inni lakum nadirin mubin. ya mutane na, ya mutane, ni mai galgadi ne a gare ku mai bayyana galgadi. Ani ibudullah ku bautata wa Allah shi a ɗai, ani ibudullah wacce ni buɗagut kenan, ku bautata ma Allah ku nisanci bautar wani wanda ba Allah ba, wata ƙuhu ku tsorci Allah waɗi'un ku bi ni cikin al'amar da zo muku da shi. In kuka yi haka, ya gafin lakum in zunubikum, sai Allah ya gafarta muku zunubanku, wa yu'akhirukum ya jinkirta muku ila ajalin musamman zuwa lokaci abin ambato da Allah ya za ku rayu a cikin sa inna ajalan lahi ku gane ajalin da Allah ya kaddara fa in ya zo ha lokacin da Allah ya kaddara na mutuwarka ko na halakakku in ba ku yi imani ba ha ko azabar Allah in ta zo ha fa idza jaa ajaluhum fa idza jaa la yu'akhir in ajalin da Allah ya rubuta ya kaddara ya zo ba a jinkirta lokunta ta alamu in kun zama to kun yi sani kenan kaga mutanen nuhu Allah ya aika musu harkon manzo a ban ƙasa annabi nuhu alaihi salatu wassalam su bar bautar gumakuna su bauta ma Allah shi addai shine nan malai ce qala Allah ta'ala an qaumin ai Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin sha'anin mutanen annabi nuhu alaihi salam inda yake cewa mutanen suka ce, Wa ƙalu la ta zarunna alihatakum, wa la ta zarunna waddan wala suwa'a, wala ya gusa wa ya uƙa wa nasira, wa ƙad adallu kathira, wala ta zidi zalimi na illa dal'ala. Da ya zo ya kiraye su su bauta ma Allah shi ɗai, su kaɗe tashi a cikin bauta. su yi ibadar Allah tsantsa don Allah kansa da Allah da komi sai mutanen suka ce suka ce wa mutanensu ƙwaru suka la ta zarun na aliya ta kuma kadda ku bar botai iyayen gidajen nan naku kadda ku bari wala ta zarun na kuma kadda ku bar botar wadda gumki ne wala suwa'a kadda ku bar bautar suwa'a wala ya gutha kadda ku bar bautar ya gutha da sa'un ya gutha da sa'un mai iya uku a sama wa ya uqa kadda ku bar bautar ya uq wa nasra kadda ku bar bautar nasra da sinun naswa da sinun waɗannan gumaka guda biyar wadda suwa'a ya gutha ya uƙa nasra asalinsu waliyan Allah ne bayi ne na Allah masu bautar Allah shi a ɗai ba sa shirka ga Allah manya-manyan waliyan Allah manya-manyan shehunan Allah suna bautar Allah ba sa shirka asalinsu ana nan ana nan akun a tashi akun a tashi wannan manyan malamai sai suka rasu suna mutuwa sai shaidan ya zo ya raba ma ya raya ma ɗiyansu da jikokinsu cewa ai waɗannan mutanen na kirkin nan idan kuna so ku rinka tunawa da su ku sassaƙa hotonsu mana ku kawo ku aji domin tunawa da su domin in kun gansu za ku rinka tunawa da su mutanen kirki ne shi kenan suka suka sassaka wannan gumaka na wadda da suwa'a da ya gusa da ya uka da na suka suka yi hotonsa suka sassaka suka yi hotonsu waɗannan guda biyar ke suka ajiye in sun zo suna tunawa da su da ya ga waɗannan sun rasu sai jikoki ko ɗiyan jikoki sun zo sai zo ce mutu kun ga waɗannan hoton da kuka an je ai iyayenku da kakanninku ba abin da suke in sun zo bauta musu suke dukawa suke suna gaida ko su jira suke musu ko roƙansu suke su ba su kaza ko su musu kaza ya raya musu bautar wannan shikenan suke bauta musu to ganin haka sai Allah subhanahu wata'ala ya turo annabi Nuhu domin ya zo ya musu galgadi waɗannan da suke bauta ma gumakuna ne ba abin bauta ba ne, su bautata wa Allah shi a ɗai. To shi ne anan mala yake kawo maka irin muhawarar da ake samu tsakanin annabawan ko manzannin da Allah ya turo da mutanensu. kaga mutanen anami suka ce kadda ku bar botar iyayen gidajenku kadda ku bar botar wadda kadda ku bar botar suwa'a kadda ku bar botar ya gusa kadda ku bar botar ya uka kadda ku bar botar nasara ka gane dan uwa kada adallu kathira wannan hukuma kuna ne sun batar da mutane masu yawa wala tazidu zalimina illa dalala Allah baya karama azalimi komi fashi sai dai bata domin shirka ita ce babban zalunci dan uwa musulmi ɗin rigimar da ake ɗan uwa ka riƙi tauhidi ka nisanci shirka ɗan uwa domin shirka babban zalunci ce ya bunai yace la tushrik billahi ce inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ce wadda take babba mai girman gaske ɗan uwa ka nisanci zalunci ɗan uwa musulmi ka nisanci shirka shirka ban zalunci ce to kannan zalunci kankanan kaman sata yaudara annabi manci wani kakan zalunci ne zunubin su bai kai girman wato shirka ba to Allah baya ƙara ma azzalimai masu shirka komi sai dai bata wannan kenan kaga muhawara ce wadda aka samu tsakanin mutanen annabi Nuhu da shi annabi Nuhu da Allah ya turo malam zai shiga maka dalili da ya ce ana samun tattaunawa da kace na ce da muhawara tsakanin manzanni da al'ummarsu akan tauhidul uluhiyya na kaɗe ta Allah a cikin ibada. An ƙawami hudin da kuma faɗar Allah subhanahu wata'ala da ya faɗa ga mutanen annabi hudu irin abin da su ma suka faɗa. an ƙawami hudin da kuma abin da mutanen annabi hud alaihi salam suka faɗa. Mi suka ce mutanen annabi hudu da annabi hudu ya zo yana kiransu zuwa su kaɗe ta Allah a cikin tauhidul uluhiyya da rububiyya da asma da sifa da sifatul abin da suka faɗa suka ce ƙwalu a ji itana lita'afikana an alihatina fa'atina bima ta iduna in kunta minas sadiqin ya kai hudu suka ce shin a ji itana ka zo mani ka zo mana ne ba ka zo mana ba ne da wata hujja litta'afikana an alihatina domin ka karkatar da mu daga bautar iyayen gidajenmu to fa'atina bai mata iduna to ka zo mana da irin abin da kake mana alkawali in bauta ma ba Allah naka ɗaya na azaba to ka zo mana in kunta mina sadiqin in ka zamanto kai mai gaskiya ne aya ta farko kenan qalu ajitana suka ce shin yanzu ka zo mana ne dan karkatar da mu litafika na an aliya daga wata iya gidajen mu fa ajina bai mata iduna to ka zo wanda abin da kake alƙawarta mana in kunta mina sadiqin in ka zama to da gaske ne hallo ne da waɗansu su dai su dai mutanen hudu qalu suka ce ya hudu ya kai hudu ma ji itana ba ka zo mana ne bayyanatin da wata hujja to hujja da ka zo mana da ita na cewa wai mu bauta ma ubangiji ka shi ɗai wa ma na bi tariki alihatina to mu ba za mu bar bautar iyayen gidajen nan namu ba za mu bari ba eh ba za mu bar bautar iyayen gidajen nan namu ba a kaga so mutanen nuhu ta suke la tazarunna alihatakum ka shaidinku kada ku bar bautar iyayen gidajen ku su kuma mutanen Ahud suka ce wa manar bitariki aliyatan mu ba masu barin bautar iyayen gidajen nan namu ne an kaulika na daga hudanka da kake cewa abota ma Allah shi adai wa ma nahanu laka mu a gare ka ba mu zaman tobe mu ne masu yin imani da abin da ka zo da shi ba za mu yi imani ba da abin da ka zo da shi kaji shi ma irin tattaunawar da aka samu muhawara da aka samu tsakanin annabi Hud da mutanensa irin abin da mutanen suka faɗa. Wa ƙala an ƙaumi Salih, alaihi salam, da kuma faɗar Allah subhanahu wa ta'ala daga mutanen annabi Salihu su ma irin abin da suka faɗa, irin tattaunawar da aka samu tsakaninsu da annabi Salihu alaihi salam. ƙalu suka ce, Ya Salihu, ya kai Salihu, ƙarkun tafi na marjuwan. Haƙiƙan, a da, ka kasance a cikinmu marjuwan. Abin yi wa kyaukyawan zato. qabla hada kahin ka zo da wannan abin kahin ka zo da wannan cewa abota ma shi Allah shi a ɗaya da a cikin mu ka zamanto abin kyakkyawan zato muna ma kyakkyawan zato muna ma kyakkyawan fata fina marjuwan a cikin mu kai da ƙarkunta fina marjuwan ka kasance a cikin mu marjuwan abin yi wa kyaukyawan fata ƙabla haza kayan ka zo da wannan a ta hana shin yanzu kana hana mu ne an na abuda da mu bauta tama ma ya abudu aba una irin abin da iyayenmu da kakanninmu suke bauta ma ka zo idan ka hana mu wannan haka suka faɗi wato annabi salu alaihi salatu wassalam to ka gane wa inna la lafi shakkin min ma tad'una ilayhi mulkin muna cikin shakka da abin da kai kiran mu zuwa gare shi na shakka haka suka wada ma annabi salu wa qala an qawmi shu'aib alayhi salam kuma ne yake kawo maka dalili na tattaunawa kace nace da ake samu tsakanin manzanni da mutanen da Allah ya tura musu manzannin. Muhawarar da ake samu duk dai a kanta a kan tauhidin wato uluhiya ne ɗan uwa. Muna shi da maka. A ce su bar botar komi su bauta ma Allah shi a ɗai su tsarkake Allah a cikin ibada su kada su haɗa Allah to nan gizon yake saƙa. Nan matsalar take. amma an kace musu wa ya halicci sama sai Allah wa ya halicci ƙasa Allah wa ke hudo da rana duk sun san Allah ne fa anna tusartu ta kaka ake kautar da hankalinku tunda kun san Allah shi ya halicci sama kai ga halicce shi ba kuma ba abin motar ka bai halicce shi Allah shi ya halicci ƙasa kun san da haka nan ya ake kautar da tunaninka da hankalinka fa anna tusaru ya ake kautar da tunaninku tunda kun san ba gunkin ku bai halicci ƙasa ba gunkin ku bai halicci rana ba gunkin ku bai halicci wata kun sani to amma sai a kautar da ku da kaɗe ta Allah a cikin tauhidul uluhiyya to malam ya ce da waɗar Allah daga mutanen annabi shu'aibu irin alaihi salam abinda mutanen annabi shu'aibu suka zo da shi Ƙwalu ya shu'aibu mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wasalam suka ce ya shu'aibu a salatuka ta amurka an naturuka ma ya abudu aba'una أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد كجوا mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wasalam suka ce ya kai shu'aibu wai shin yanzu sallar nan taka ce take umurtarka ta amurka take umurtarka take gaya maka take sa ka an na turuka mai abu da aba'una mu bar botar iyayen gidajen nan namu, au an nafi alafi amwali na ma na sha, ko kuma kadda mu aikata abin da muka ga dama da dukiyoyinmu. Eh, duk wannan salata ita ke saka wannan, ita ke hana take saka. ka gaya mana mu barbota iyaye gidajenmu ko take saka kada mu aikata abin da au an naf'ala fi amwalina ma nasha take saka kada mu aikata abin da muka gana ma a cikin dukiyar mu abin da muka gana ma da ita mu tauye mudu ita ke saka innaka la'anta halimu rashid Allah ya ce to lalle kai mai haƙuri ne rashid mai hankali wa ƙala an kufari ƙureshin to tafiya ta yi tafiya fa an gangaro kuma yanzu eh tafiya ta yi tafiya an gangaro ka ji irin tattaunawar da ake samu tsakanin annabawa ko manzanni da mutanensu. Yau sai Malam yake kawo maka a cikin littafi namu, mai albarka na tauhidi, mai sunan usulul iman fi dau'il kitabi wa sunna, nauban malaminmu a Sheikh Salih bin Abdulaziz bin Muhammad Ali Sheikh. Malam ya ce wa ƙala an kuffari ƙureshin, ai, Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa daga sha'anin kafiran ƙureshawa irin abin da suka faɗa ga manzan tsira sallallahu Alaihi wasallam, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallallahu Alaihi wasallama. abin da kafiran ƙureshawa na maka suka faɗa, me suka ce lokacin da annabi sallallahu alaihi ya zo yana kiransu su bautata wa Allah shi a ɗai kada su bautata ma wani wanda ba Allah ba suka ce wa ajibu an ja'ahu ai suna mamaki an ja'ahu munziru min domin mai gargadi ya zo musu daga cikinsu suna mamaki wai mai gargadi ya zo musu daga cikinsu wane ne annabi sallallahu alaihi wasallama ta fuskar halitta amma daraja da ɗaukaka ya fi su sallallahu alaihi wasallama wa ƙalar kafirun kafirai suka ce haza sahirun kadab kai wannan mai sihiri ne kuma halu babban makaryaci ne kadab mai babban makaryaci a can bakin su haka suka faɗa aj'alal alihata ilahan wahida inna hada la shay'un ujab yanzu ka da iyayen gidajenmu su zamanto abin bota guda ɗaya yanzu ka sanya ya zamanto kawai wai abin bota iyayen gidajenmu ya zamanto abin bota ne guda ɗaya inna hada la shay'un ujab kai wannan wani al'amari ne wanda yake na mamaki na al'ajabi a ce abin bota ɗaya yanzu kai annabi sallallahu alaihi wasallama ka sanya idayen gidajenmu su zamanto wai abin bota shi a ɗaya kawai ka ce shi Allah ubangijin ka ɗaya za a bauta ma shi kaɗai inna hada la shay'un ujab wannan wani abu ne wanda yake da mamaki wan dalakal malau sai manya manyan su suka tayi minhu daga cikin su animshu suka ce ku tahi wasbiru ku yi haƙuri ala alihatikum absa bautar iyayen gidajen nan naku nan ku je ku yi ta haƙuri absa bautar iyayen ku je ku bauta musu in ka jufa wai a yi haƙuri a saboda gumki in hada inna hada la shay'un yurad wannan ba komai bane sai dai wani abu ne yurad wanda yake akwai wani abin nihi da ake nihi wannan ba komai bane a ce abota ma abin bota shi a dai ka inna hada la shay'un yurad wannan wani abu ne wanda yake akwai wani abin da ake nihi. Masami ina suka ce an mutu obaji tun da miki mutu obaji. Bi haza da wannan magana taka. Fil millatil akhira a cikin addinin wanda ya wuce a baya. A cikin addinai da suka wuce mutu obaji an zo an ce abota ma Allah shi a ɗai ka abota ma uwayen gidaje masu yawa. Masami ina bi haza. Mutu obajin wannan. fil millati a cikin addini al'akhira waɗanda suka wuce a baya. In hada wannan ba kuma bane illa ikhtilaq fa sai dai sai dai kage kago shi ne kai kawai kirkiro shi ne kai wani sabon abu ne ka zo da shi in san shi ba a cikin iyaye wa da kuma hwadar su dai kuffaru Quraysh kafiran Quraysha wannan wa idara auka Allah ya ce idan suka ganka in yattakhizunaka illa huzwa idan suka ganka ba komai ba suke ruko da kai illa huzwa face sai izgili kawai eh idan suka ganka ba komai ba suke ruko da kai illa huzwa face sai dai izgili. A hazan ladi ba asallahu rasula yanzu wannan wai shi ne Allah ya turo a matsayin manzo. Kajuwa. Yanzu wannan shi ne Allah ya turo a matsayin manzo. Kaga izgili ne suke ma annabi. In kada lai dulluna an aliyatina. Saura iris ya ɓatar da mu daga bautar iyaye gidajenmu saura iris in ka da ya kusa ko saura iris laidulluna da ya ɓatar da mu an alihata daga bautar iyayen gidajen nan namu saura kaɗan mun kuskuro gajuwa laula an sabarna alaiha in ba da mun yi haƙuri akan bautar iyayen gidajen namu ba kaji abin da kafaran ƙurai suke faɗawa a can bakinsu irin maganganun da kafiran ƙureshawa suke yi ɗan uwa musulmi ga annabi sallallahu alaihi wasallam in sun ganka ba abin da suke riko da sai izgili sun ce maka mawaƙi sun ce maka ɗan sihiri sun ce wani ne yake koya mushi sun ce ɗan dabo ne ɗan sihiri ne sihiri ne mawaƙi ne wa ma huwa bi qawli sha'ir wala bi qawli kahin Allah ya ce hada manzon Allah ta alqur'ani da sunna ba hada bace ta waka ba hada bace ta ɗan dabo ko boka a'a waɗa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. In sun ganka ba kuma suke riko da kai ba, face sai izgili su rinka cewa shin wannan shine aka turo a matsayin manzo. Ya kusa saura ɗiris, ɗiris ya batar da mu daga wata iya gidajen in ba da mun haƙuri a kanta ba. Wasu fa ya lamu na hina yaron azab Allah ce a sani za su sani yayin da suka ga azaba ƙarar a hili man adallu sabila wane ne mafi ɓacewar hanya. A ra'aita, shin baka gani ba, ko ba ni labari, mani takaza ilahahu wanda ya riƙi son zansa, san ransa, hawahu san ransa ya riƙi hawahu ilahahu, ya riƙi san ransa shine abin botarsa. Afa'anta ta kona alihi wakila, shi yanzu kai ka zama to kai mai jibin lamarinsa, abu zai biyu ba. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى wanda duk ya hana ransa abin da take so ya bi abin da Allah ya ce da manzansa to aljanna ita ce makomarsa to ba ni labari wanda ya riƙi hawahu ilahahu san ransa shine abin motarsa shine ma'ana a ra'aita manitta hada ilahahu hawahu shin baka gaba wannan da ya riki san ransa shine abin motarsa shi ko kuma ba ni labari baka ganin wannan abu an ta kona alai wakil shin kaga zaman to kai ne majibincin lamarinsa am ta hasabu anna aksaruhum yasma'un yasma'un ko shin kana tsammanin mafiya yawan su suna ji ne ji na fahimta au ya ƙirna ko kuma suna hankalta ne kana tsammanin haka ne inhum illa kal an'am inhum illa kal an'am ai su ba wasu bane illa kal an'am sai dai kamar dabbobi balhum adallu sabila kai A'a, wato, sun fi dabbobi ɓacewar hanya ta gaskiya, balhum adallu sabila, barde. Ba waɗansu ba ne, ba komai ba ne, sun fi ma dabbobi ɓacewar hanya. kaga wannan dukan magana ce ta kafiran ƙureshawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to malai shi gaba da cewa fahazihin nusus kaga wannan nasoshi da muka kawo maka na alƙur'ani mai girma da muka kawo maka ga sunan irin mahawara da kace na ce da tattaunawa da ake tsakanin annabawan da Allah ya aiko da mutanen da aka aiko musu annabawan akan samu tattaunawa kace na ce akan tauhid tauhidul ibada tauhidul uluhiyya to fa hazi wannan nasoshi wa ma ya fi ma'anaha da abin da ya zo a cikin ma'anarta ta dullu audahi da lahala suna nunawar bayani ƙarara a hili, suna nunawar sharhi da bayani da dalilai ƙarara a hili uwa. annal mu'tariku lalle fada da yaƙi da kace na ce da ake samu fada da yaƙi wal husumatu da cini da kace na ce da ake samu wal husuma da kace na ce da ake samu bainal anbiya'i tsakanin annabawa wa aqwamuhum da mutanensu innama kana haulu tauhidul ibada ya keɓanta ne ko ya kasance ne ya keɓanta ne ya kasance a ɓangaren tauhidul ibada tauhidi na ibada na abautata wa Allah tsantsa shi kaɗai shi ne tauhidul uluhiyya. Faɗa da ake samu, da kace na ce, tsakanin annabawa da mutanensu, to ya keɓanta ne, inna makana haul, ya keɓanta ne a ɓangaren tauhidul ibada, tauhidi na abautata wa Allah shi a ɗai shi ne tauhidul uluhiyya. wadda'awatu da kuma kira ila ikhlasu dinillahi ya zuwa yin ikhlasi a cikin addinin Allah ala lillahi dinul khalis addini tsantsa ana yin shi ne dan Allah dan uwa musulmi kakkai dan wani eh addini ana yin shi dan Allah to duk wani kace nace da ake samu da faɗe-faɗe da ake samu tsakanin al'ummar da aka turo mata annabi ko manzo ko rasul da su mutanen duk ana samun shi ne a ɓangaren wato tauhidin uluhiyya mala yake so ya tabbatar da kai ɗin rigimar da ake ɗan uwa musulmi ne la ilaha illallah muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka tsaya abotar allah tsantsa khalisan lillah ala lillahi dinul khalis wa ki ɗori shi lahiya Allah, wa ki yayi wa Allah, wa zan roƙa yayi min Allah, wa zan bauta ma Allah shi a ɗai, wa zai nemi tallabinsa da agajinsa Allah, wa ke badawa Allah, wa ke hanawa Allah, wa ke arzitawa Allah, wa ke talautawa Allah, wa ke ɗaukakawa Allah, wa ke ƙasƙantarwa Allah. shi ne mala ce annal mutar fada wal husuma da kace na ce bainal anbiya tsakanin annaba wa mu da mutanensu innama kana haul tauhidul ibada yana kasancewa a ɓangaren ya keɓanta ne a ɓangaren tauhidul ibada wadda'awatu da kira ila ikhlasullahi ila ikhlasullahi ya zuwa kaɗe ta Allah a cikin addininsa yin ikhlas yin ikhlasi a cikin addini lillahi dan Allah shi adai wa qad sabata fi sahih yace ya tabbata a cikin sahih bukhari annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace mi أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أسموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى إمام بخاري يهوت الدشي مسلم يهوت الدشي ما لا يجي حقيقة يتبت أتشين سيد البخاري lalle annabi sallallahu alaihi wasallama yace an umarce ni da da in yaƙi mutane, umirtu an uƙatilan nasa, an umarce ni da in yaƙi mutane. Hatta ya shahadu Allah ilaha illallah, har sai sun shaida babu wani macancancin a yi mashi bauta da gaskiya sai Allah. Ka gani ko? Wa annan Muhammadar Rasulullah kuma su tabbatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah. An umarce ni in ji manzon Allah ya ce, an umarci manzon Allah kenan. da yaƙi mutane a kiraye ku zuwa ga kalmar la ilaha illallah in kun karɓa banima in kun ƙiya ku biya jizya ku biya karo in kun kiya a yaƙe ku ya ce an umarci da yaƙi mutane har sai sun shaida babu wani macancancin a yi mishi bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah anan muhammadu kuma manzo ne Allah tabbatar da manzanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama menene muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama shine da'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wastinabu ma naha anhu wa zajara wa an ya'budallaha illa bima shara'a shine muhammadun rasulullah yi mushi da'a cikin abin da ya umarni gaskata shi cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baka labari da nisantar wacce manaha abin da ya hana wanda jira kuma ya tsawatar wa Allah ya abudullah illa bima shara kuma kadda ka bauta ma Allah sai da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta wanda shine Muhammadu Rasulullah kenan manzan Allah ya ce an umarce da in yaƙi mutane har sai sun shaida babu wani macancancin a yi mushi bauta da gaskiya sai Allah anan Muhammadu manzan Allah ne wai yuqimu sala su tsaye da sallah wai yutu zakka kuma su ba da zakka dan uwa musulmi fa iza fa'alu zalika idan suka aikata wannan sun imani da Allah sun imani da manzanci manzo sallallahu alaihi wasallama sun tsaye da sallah sun ba da zakka sun aikata wannan to asamu mini dima'u jinin su ya kubuta daga gare ni ba za a yaƙe su ba wa amwalum dukiyarsu haka nan wa amwalahum da dukiyoyinsu dima'ahu jininsu ya kubuta ba za a yaƙe su wa amwa da dukiyoyinsu wa hisabuhum illa bi haqqil islam in kaji an ce jininsu ya halitta ko dukiyarsu ta halitta to sai da haƙƙi na musulunci wa hisabuhum ala Allah ta'ala hisabunsu kuma yana gurin Allah subhanahu wata'ala madaukakin sarki a cikin suna dai hadisi na biyu wa qad sabata mala yace hakikan ya tabbata fi sahih a cikin sahih al-bukhari aidan kuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi da ya tsira da amincin tabbata a gare shi kala yace man qala la ilaha illa allah wa kafar bima yu'badu min dunillah hurrima maluhu wa damuhu wa hisabuhum wa hisabuhu ala allah rawahu muslim Malam ya ce ya tabbata a cikin sahih Bukhari kuma daga annabi tsira da amince tabbata a gare shi ya ce duk man ƙala la ilaha illa duk wanda ya ce la ilaha illallah wa kafara kuma ya kafirce bi ma yi uba domin da dukkan wani abin bota wanda ba Allah ba ya kafirce ma dukkan wani abin bota wanda ba Allah ba mutum ne aljani ne gumki ne dutsi ne rana ce wata ce kabari ne wane ne duk ka kafirce ma wani abin bauta wanda ba Allah ba ka tsaya ka bauta ma Allah ɗaya hurima maluhu hurima maluhu to duke shi ta haramta ka kafirce ma dukkan wani abin bauta ba wanda ba Allah ba to haramu ne a ci dukiyarsa akan zalunci wadan mu haramu ne a zubda jininsa amma wa hisabuhu ala Allah ta'ala hisabin shi kuma sai a bar ma Allah subhanahu wata'ala tsarkakken sarki madaukaki duk wanda ya ce la ilaha illallah shikenan ya zama dan wanka musulmi ya kafirce ma wani abin bota wanda ba Allah ba kurrima ma to haramu ne a ci dukiyarsa akan zalunci haramu ne a zubda jininsa amma wa hisabun sai na ga Allah subhanahu wata'ala ina ganin mai nuna lokaci dan uwa yana nuna mini lokaci yana kawo jiki nan ya kamata mu tsayar darasin wannan namu na tara fatanmu abin da aka ji mun yi daidai wannan ba hikiman mu bace ba dabara mu bace kuskure da aka ji daga shedan ne muna fatan Allah ya kankare abin da ke kuskure ya tabbatar da mu akan abin da ya tabbata cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunna ingatatta ƙarƙashin fahimta ta magabata na ƙwarai. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah kai ne Allah wannan nasiya da muke Allah ka sanya mana ikhlasi. ba karanta sawar ba ba wa'azin ba ba faɗakarwa ba ikhlasi eh Allah ka samu na yi danka Allah ka samu na yi danka yi da ba danka ba Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka ɗauka kalmar Allah kalmar ka ta zamanto ita ce madaukakiya ya Allah Allah subhanahu wata'ala ka ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa Allah ka tilasta gaɓoɓinmu da bakunanmu da jikunkunanmu akan bautarka alƙashin karantar manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ka ba mu ilimi mai amfani yaranmu matasa samari masu neman ilimi Muhammadiyya da na boko Allah subhanahu wata'ala ka tabbatar da mu da su akan sunnan manzon ka sallallahu alaihi wasallam marasa aikin su daga ciki Allah ka ba su sana'a ka ba su aiki masu aikin Allah ka sanya albarka da alkhairi a cikin dukkan ayyukan mu da kasuwancin mu da karanta su mu da wa'azuka mu da hudubobin mu da sauran karatuka da muke Allah ka sanya albarka Allah subhanahu wata'ala kasan mu Nijar kai ne Allah Allah Allah kai kace a roƙe ka ka karba muna roƙonka muna tawassuli da ayoyin alkur'ani da muke karanta su Allah subhanahu wataala ka zauna da ƙasar mu lafiya ka ba mu zama lafiya ya Allah garin mu da magaran ka zaman da mu lafiya ka ba mu sabon arziki na alkhairi da ci gaba talauci da kakana kai Allah kai ne Allah Allah karba mu da shi ya Allah Allah karba mu da talauci ya Allah ya Allah subhanahu wataala ka ba mu sabon arziki da zama lafiya na alkhairi ya Allah ya Allah subhanahu wataala ka jikin iyayenmu da kakanninmu da iyayen kakanninmu ya Allah malamanmu Allah ka yi musu rahama ka haɗa mu da mu da su duka cikin jannatul firdaus Allah subhanahu wataala marasa lafiya gida da gidan asibiti Allah ka ba mu lafiya yan uwa da suke bara addu'a makaranta da wurin wa'azi da hudubi na juma'a Allah ka biya bukatun su na alkhairi da namu ga baki daya sharri da muke neman tsari da shi na mutum da aljini Allah ka tsare mu ya Allah subhanahu wataala masu kawo mana fitina cikin ƙasa da gari ko cikin makarantunmu ko cikin karanta mu ko cikin wa'azzukanmu Allah subhanahu wataala in ma shiriwa ne Allah ka shirya su umar shiriwa Allah ka raba mu da su ya Allah Allah subhanahu wataala ka ba mu ikon bauta maka kyaukyawar bauta wadda kana son da kayar da ita lakashin karatar manzon ka sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ka ba mu cika da imani Allah subhanahu wataala ka biya bukatunmu na alkhairi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين